بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال رضي الله عنه في مناجاته
آه، shi shehi ya faɗa radiyallahu anhu Allah ubangiji ya dirgare shi a cikin munajatin sa da yayi
نعم إلهي yace ya ubangiji na أنا الفقير في جناية ni ne fakiru ni ne wato mabukaci wato talaka fi gina a cikin wadata فكيف لا أكون فقيرا في ta فقري yaya kuma zan ba zan zama fakiri ne talaka ne ne fi fakari a cikin talauci na a cikin wadata ta ma ni kai na fakiri ne to ta yaya kuma ba zan zama fakiri ba kuma fi fakari a cikin talaucin na
إلهي ya ubangiji na أنا الجاهل في علمي ni ni jahili ne ni fi ilimi a cikin ilimi na da na yi ni kaina kaina kaina domin ubangiji na faɗa wa ma tutu ma utitu min al-ilmi illa qalilan da abin da Allah ya ba ku na daga ilimi kankani ne dangane da abin da shi Allah ya sani to kaga shi ilimin mutum ai arili ne zuwa yake yi abu ne wanda yake sabo shi kuma ilimin ubangiji kaga abu ne wanda yake shi kuwa ilimin sa kaga ilimi ne wanda yake a ilimin sa wanda ilimi ne wanda yake matabbaci to shine yake tam- yake fara cewa ni jahili ne a cikin ilimi na wanda yake aribi wanda ka sanar da ni to ta yaya ba zan zama kuma mai jahilci ya fi jahili kuma a cikin jahilci na kuma
فكيف لا أكون جهولا في ta yaya فقري ba zan zama jahulan wato jahili zan zama j- jahilan ko ko jahulan ya ce ta shi kenan ba za a kone jahilan jahulan da ya نعم ba zan zama jahilan jahili ba jahulan mai yawan jahilci kuma fi jahili a cikin jahilcin na نعم.
ta yaya ba zan zama wannan ba نعم. إلهي ya ubangiji na إن اختلاف تدبيرك cewa saba wannan na tadbirka wato juyawanka وسرعة هلول kuma مقاديرك gaggawa nan na hululu sauka na makajira kaddare-kaddarenka shi wannan tadbiru a hitilafu tadbiruka shi ne ubangiji wanda ta zarki ya canja wa bawa sabanin abin da shi yake nufi ko kuma yake so نعم misali daga yana talauci ne ko kuma kaskanci ko kuma makamantan irin waɗannan abubuwan dai نعم to duk waɗannan canjawa dai bawa a halin da ya saba a kai نعم ko talauci ne ko wada ne ko ilimi ne ko jahilci ne نعم shine yi tilafu ta biyar da kuma نعم wa sur'atu hulul maqadir ka kuma shi kuma shine musanyawa halayen a cikin mafi gaggawan lokaci an kana halin talauci ubangiji ya canja mai da kai halin نعم wada ko Na.
kana halin a, ilimi ya mai da kai zuwa jahili da dai makamancin irin wannan nan ko daga jahilci ya mai da kai zuwa ilimi ko daga girma ya mai da kai zuwa kaskanci نعم ko daga kankanci zuwa girma ko daga kabli ne ya mai da kai zuwa basli ko daga basli ne ya kuma da kai zuwa kabli ko daga rashin lafiya ya zuwa rashin ah, zuwa wato lafiya ko kuma daga lafiya ya zuwa rashin lafiya ko daga imani ya zuwa kafirci haka ne haka ne da duk waɗannan abubuwan su ne sur'atu hulul maqadir نعم منع عبادك العارفين to بك waɗannan abubuwan guda biyu tadbiru ta itlaf tadbir kadan da kuma sur'atu hulul maqadir ka نعم su ne suka hana ibadata bayan ka al'arifi na duka wanda suka sani da kai su masana da kai عن suka hana su da- السكون su- su nutsu إلى a- عطاء aiki zuwa abin da ka ba su duk wani irin hali da ka ba su suna ciki ba su da nutsuwa a cewa wannan abin sun san koyaushe za ka iya canza daga wannan halin da suke ciki kawai zuwa wannan saboda haka ba za su taɓa nutsuwa da wannan halin ba
وليأس منك في kuma بلاء da yanke ƙauna minka da gare ka fi bala'in a cikin bala'i wato su ne shi ne ya hana su su zama sun yanke ƙauna duk wani musiba da suke ciki sun san lokaci ɗaya za ka iya canja ka canja su daga cikin wannan bala'in zuwa kuma wani abu to sai haka su ba sa nutsuwa zuwa duk wani abu sai zuwa kai ɗin kanka da da kai suke nutsuwa نعم eh duk wanda yake biye da hirmana ɗan wala da wanda shi mana da dawon yake hannunsa to da shi suke nutsuwa amma ba da wai halin da suke ciki ba نعم domin sun san wannan halin koyaushe Allah zai canza wannan halin ya mai da shi zuwa wani hali sai daga su nutsuwarsu da Allah din ne ba wai da halin da suke suna ciki wani suna cikin wani hali yanzu da sun san kawai an jima zai iya canjawa kawai kuma wani sai daga wannan halin ba a nutsu suke da shi ba yawa
إلهي ya ubangiji na مني ما يليق بلومي abin da zai dace da la- da da laumi ko ko lumi launu ce da zargi na shi ne ya tabbata ni da gare ni amma dai bi lu'umi da ya kamata ya ce na'am eh, lu'umu shi ne kamar kasanci kenan na'am eh, shi ya fi na'am dacewa da wani na'am wa minka ma yaliqu bi karamika sai kuma abin da domin lu'umu ya ga wannan ne na na karama ai.
eh amma lauma ya ga ba ba ba liddi ne ba kishiya ne na karama ba na'am to shine ma ya liku bil umi abin da dai yake dacewa bil umi da kaskanci na wanda akwai sufofi wanda suke sun dace da ubudiya ta bawa na'am kamar irin talauci jahilci da waye da waye da shauransu duk irin waɗannan kaga abubuwa ne wanda suka dace da ubudiya ta bawa wanda suka dace kuma da ubudiya ta ta kuma wanda suka dace da rububiya kuma in gane ko na ubangiji su kuma kamar ilimi da kyautayi da baiwa da shauransu duk kaga wannan abubuwa ne wanda suka dace da rububiya to waɗannan abubuwan shi Allah abin da ya dace da shi yana nan tare da shi Mm.
wanda kuma wanda ya dace da kai a matsayin bawan kai kuma bawa kai ma yana nan tare da kai na'am shi sa sai faɗa a cikin wannan munajatin ya faɗi waɗannan abubuwan guda biyu na'am to wanne ne wanda suke suka dace da shi bawa da na'am
ba shi nan zai iya faɗi a faɗi su a gaba ko na'am ilahi ya ubangiji na wasafta nafsaka bil ludfi to to to to in haka ne bai bayyana shi ba kenan wajen na'am amma dai abin da yake nufi shine a abubuwan da suke bayyana daga gare shi din nan na lu'umu din Na'am.
shine kaman kasance da kuma a abubuwa na munanan aiki na'am su ne suke wajen bawa na ubudiyya kenan shi kuma abin da ya dace da da ubangiji shi kuma shine ya rufe wannan masawi din munanan da duk wani tawaye-tawaye da bawa ya aikata Mm.
da kuma yin baiwa gare shi da kuma kyautawa ga bawa na'am shi ne abin da ya dace da sufi na ubangiji Mm.
to shi ne a cikin maganar ya kamar da yana nuna cewa ya ubangiji to ka fuskantar da wannan munanan namu wato ka canja su koma kyawawa na'am kuma masawudin nan munanan namu kuma ka rufe su su kuma da suka karame ka girman ka na'am eh, da kuma baiwa ka na'am eh, can eh, akwai dan kari da yake magana fa qabil isa isa ta nabi hisanika na'am وقدم مساوينا بوصفك بوصف كرمك na'am وامتنانك فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أكرم الأكرمين يا وينجي كني آه، أهل سورة الله كما أهل غفرة na'am يا mafi girman nan ne masu girma na'am shine karashin shi wannan din ya bayyana menene abin da ya dace da shi bawa na bangaren ubudiya da kuma wanda ya dace da ubangiji bangaren rububiya Mm. na'am ilahi ya ubangiji na wasafta nafsaka bil ludfi ka sifanta kanka bil lutfi da tafsa ka ce kai sunanka da ihu ya warra Allah da dihun bai ba dihi ko na'am wal me warra afati da rafatu kuma ka ce inna Allah bikum la rahufur rahim abinda kace kenan ka sifanta kanka da waɗannan abubuwan
qabla wujudi da'afi tun kafin ma a samu raunin nawa kafin ma a same ni balantana har a samu ni cewa mai rauni ne tun tuni ka ka ambaci kanka da waɗannan abubuwan
afatamna'uni minhuma yanzu ka hana ni kuma daga waɗannan abubuwan ba'da wujudi da'afi bayan kuma yanzu na samu raunin nawa rauni na ya riga ya samu tun fa kafin ni kana a same ni balantana a samu raunin nawa ka ambaci kanka da wannan sunaye na'am to kaga tun da ka amince ka da wannan suna yaku ai ba su canja ba to yanzu kaga ba ka hana ni su ba kuma a wannan hali da ake ciki kuma yanzu na lokacin da ni kuma na samu raunin na'am ilahi ta ubangiji na in zaharatul mahasin minni idan kyawawa suka bayyana daga gare ni fa bi fadlika a to ba ba ni ne na- na aikata ba daga wajen ka ne wannan Mm.
domin ni ba ni da ikon da zan yi wani abu wanda zan yi kyauta
walakal minnatu alayya kuma baiwa ta tabbata gare ka alayhi gare ni kan baiwa saboda wannan abin da ya biyo ta waje na Mm. wa in zaharatul masawi minni idan kuma munana suka bayyana daga gare ni Mm. fa bi adlika to wannan adalcin ka ne walakal hujjatu alayya kuma hujja na tabbata alayya gare ni eh wato adalcin ka ne kamar da dai ubangiji shi ba za a ce yayi zalunci a gaba ba Mm.
da abin da yayi sai dai a ce yayi yayi adalci Mm.
wani abu ne wanda ake ganin bawa ba zai ji daɗin wannan abu ba na'am in ko ba ya masa sai a ce adalcin sa ne in kuma ya masa rahama sai a ce falalarsa ce Mm.
amma ba a shi ubangiji ba a ce masa yayi wannan kamar yadda malamai suke sifanta kamar yanzu ka je ka so roba ne guda biyu a a kasuwa ka zo daya ka ce a dinga zuba maka abinci daya kuma ka dinga da dare ka ajiye karkashin gadon ka dinga tashi da dare kana- kana yin fitsari kana ajiyewa in ka tashi ka je ka zuba wani ya zo ya ce maka da Allah roban nan ka zalice ta ita wadda kake mata fitsari ko waccan wadda ya ce wadda kake zama ta abinci ta kuma ya ce ka tambaye ta ai ba wanda zai ga tambaye ka wannan to kama haka ne ba Allah ya yi wannan ya yi ka ba dan kayan masa wani abu da duk abin da ya maka ba zan san cewa wai kayi zalunci ya yi zalunci sai da a ce ya adalci kawai akan abin da ya na'am ilahi ya ya ubangiji na kaifa takilni ila nafsi ya ya zaka zaka wato dogar da ni zuwa kaina wato ka bukatar da ni eh, zuwa zuwa zuwa kaina ka fara wani dogara da kaina Hmm. wa qad tawakkalta li Ai, alhali kuma ka dogara ligare ni ka dogara ligare ni wato ka sa ni na dogara ni a waje na ka sa na dogara gare ka na'am wa kaifa udamu ta yaya ulamu za a zal- za a zalunce ni wa anta nasiru li kai kuma ga kai ne mai taimako gare ni ta yaya wani zai zo ya matsa kusa da ni ma Hmm. am kaifa akhibu
kai fa akhibu ko kuma ta yaya zan tabe Hmm. wa anta al-khafiyyu bi kai kuma ga kai ne koyi bi da arzani a cikin lamari na yana tare da kai ya za a kuma a ce na tabi Hmm. ha ana a ana ba shi ga jini atawassalu ilayka bi ina faqri ina fadanci gare ka bi faqri ilayka da bukatuwa ta izuwa gare ka
wa kaifa atawassalu ilayka to ya ko zan yi wuce wasu li gare ka bima huwa muhalun ga abin da yake muhali ne an yasila ilayka isa dai zuwa gare ka da abin da na riga na yi wato na san zai iya yiwa ne Hmm.
da samu wannan abu Hmm.
don haka babu wani abu wanda yake za a ce muhali ne kwararre ne wannan abin abin ya sa dai zuwa gare ka na'am am kaifa ashku ilayka hali ko kuma ta zan kai karan hali na zuwa gare ka wa huwa la yahfa alayka kuma gashi abin baya buɗe gare ka kamar wato wannan mahalli ne dai na mutane wanda suke ma'abuta yake ne kamar yin yi na annabi ibrahim lokacin da aka tambaye shi nan lokacin za a jefa shi cikin wuta na'am da mala'ika jibrilu ya zo ya zo ya tare shi nan yake tambaye su cewa kana da bukata ya ce amma ilai ka fala a wajen ka dai ba ni da bukata ya ce to ya wajen ubangijin ka ba ka roƙe shi ba ya tsere da kai ya ce ai ilmu bi hali hasbi min su'ali sanin sa da halin da nake ciki ai ya wuce kuma roƙe shi na roƙe shi kamar na tuna masa ne cewa ya manta da ni don haka taimaka mu ai kamar na yi haka ne to shi ma shine abin da yake nuna a nan nan na'am cewa bayan na kare ka san halin na da huwa la ya fa alaika kuma ga shi halin na wai bai goye gare ka ba wato na na nan na nan tare da kai na'am duk halin da nake ciki ka riga ka sani to sai kuma za a ce sai na bayyana maka na'am am kaifa utarjimu laka ko na'am kuma ta yaya zan fassara gare ka Bi yi makali makali.
daga faɗi na wa huwa minka baraza ilayka wa huwa minka na'am shi kuma gashi magana daga wajen ka take na'am baraza ilaika kuma ya bayyana izuwa gare ka kamar a ce misali kai ne mai maganar kuma yanzu kai ne kai magana kuma yanzu in ce zan fassara maka magana a ka'idan za ka fassara magana kana tarjimin eh, fassara kamar abin da kake faɗa ne wani baya ji na'am ko bai gane ba ni kuma ni in zama mu tarjima ko Mm.
to za a za a kai ne ka faɗi magana kuma da magana daga wajen ka take kuma in ce ne zan maka da ita tarjima kuma in fassara maka abin to ta yaya wannan zai yi Hmm. am kaifa akhibu amali ko kuma ta yaya a hibu zan tabar da amali gurce gurce na wa hiya qad wafadat ilayka kuma ga ta wafa da ka ce ta riga ta ta gabata zuwa gare ka
na'am am kaifa la tuhsinu ahwali ko kuma ta yaya ba za ka ce wasu hali na ba wa bika qamat ilayka kuma wa bi ka tsamar tsamar ilaika kuma Mm.
ga- kuma da da kai ne ta tsaya ilaika zuwa gare ka ita halin Hmm.
wato saboda dalilin ka ne halin nawa ma ya tabbata Na'am.
ta yaya kuma za a ce yanzu ba zan ba za ka ce ta halin nawa ba Hmm.
alhamdulillah alhamdulillah